إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 16 ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 1445 wanda ya dace da 31 ga watan goma 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na 135 cikin littafin bulugul mara na alhafiz bin hajji asiklani insha Allah darasi na 135 za mu tashi babu targhibi fi makarimin akhlaq babi na kwadaitarwa akan kyawawan halayya hali na kwarai abin yabo aka ce targhib kenan a kwadaitar da kai don a zabarar da kai kai wannan halayya na gari don irin abin da yake cikinsu sai fara cewa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidq fa inna sidq yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila aljannah وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وأن رواه الإمام البخاري مسلم يروي تجون حديث نائب مسعود رضي الله عنه كبار دبار الشوى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisidik kamar cewa ina muku umarni kulawa da yin gaskiya kulawa da yin gaskiya kowa san gaskiya ba ta bukatar fasara kun gaskiya kun wanda sai yake hudun matsayin yin gaskiya da yake mana umarni mai kula da yin ta ce fa'inna sidika ya hadi ila lidur ka zamanto a rayuwarka kana yin gaskiya yin gaskiya hali na gaskiya yana shirye da mutum ko yana kai da mutum zuwa albirru albirru ya kasu dukkan jawami da kare duk wani abu na gari na kwarai na gababuwa ne na halshe ne dinyin abin yabo abu na kwarai da abin da allah ke so na yi na bari ka bari iya cikin makarin da halak iya cikin albirr kuma Allah ke yaban su innal abrara fi na'im abrar yace wa innal birra yahdi ila aljanna shi kuma zamanka la ya abrar albirr mun ce kana ta albirr ya kunshi dukkan ayyukan ayyuka na yabo abinda Allah ke so a yi na bari a bari yin haka yana shiryar da mutum kwana kai mutum zuwa samun gidan aljanna da haka sai ke cewa wa ma zala rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah sidqa mutum tana ce namiji a rinjayewa ne ba ta mace bata ciki ba mata na ciki maza na ciki ya ce ba zai gushe ba mutum yana yin gaskiya a rayuwar shi wata harfa sai ka iya neman a komi iya neman yin gaskiya iya guje makarya iya takatsantsan wajen neman ya yi gaskiya in dai za ka yi gaskiya kuma kana neman yin gaskiya haka ne halinka hatta yi kutubu inda Allah siddiqa za ta yi mata daraja a wajen Allah ya zama shetos ya zama siddiq kenan mai gaskiya mai tsarnin gaskiya za maka wannan daraja a wajen Allah za ka lan siddiqai ba masa kuma taba ta annabawa sai magana shahidai magana siddiqai ko to wani salihan bayi kenan wannan shine muhimmancin kulawa da gaskiya don ga abin da take kai ga mutum samun matsayi a wajen Allah a sa kallon siddiƙai ya ce wa iyakun mulkazi ba ina muku kashe ina muku hani game da yin ƙarya ya ce fa'in na lakazi ba ya hari ilil fujur ita kuma ƙarya inda ƙarya ce aikinta ita ƙarya tana kai ga mutum ga aikin banza makareci yana gab da haɗawa halayya na banza marasa kyau shi ne ƙarya tana kai mutum ga mugun aiki a rikici ya ce wa inna fujura ya ji ilan nar shi ko mugun aiki muka ɗabi'a irin wannan tana kai mutum zuwa ga wuta ya ce wa ma zala rajulu ya kazibu wa ya taharrar kaziba mutum ba zai gushe ba yana ƙarya a rayuwar shi iya neman kullum shi ƙarya amma akwai masu ɗaukar ƙarya sana'a a cikin rayuwa sani to wannan tema hatta yi kuta bayan da layin kaza ba za a maka matsayi a wajen allah layin makarita kan ta gariya allah ke yau ta kaga daidai a wannan ruwaya tana jan hankalin kulawa da yin gaskiya a same ka wajen magana an kawai haka ne shi ne yake cewa mummuni ba a san mummuni da karya ya ci halayya da kwarai ba a san mummuni da karya karya mugu a wajen karya ma ba wa mutum daraja na haka Allah taimake mu da yin gaskiya kuma ya kiyaye mu da yin karya وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث bayan ka magana to amana ya mai magana ta musamman don ana cikin halayya na gari daga ciki akwai annabci na muku kashe da yin zato don zato shi ne mahi karyar magana mai maganar zato ba mai raba ɗan adam da zato abinda yake aibu ka yi zaton kaza kuma ka yi hukumci kan wannan zato shi ne haɗari maɗaɗar da gaga abu zuce shi za ta rami wani abu iya mai kyau iya mara kyau to amma daga kayan da suka za ka ba wani abu hukumci gudun kamin hukumci cewa haka ne shi ne haɗari da yawa za ka yi zato kuma ya zama to ba haka ba kai ne haka ranka ya kawata maka haka ya ma zato amma hakika abin ba haka ba kamar muka bayani dai na masaloli na masala na wanda na ban ɗaki da aboki da aboki sauransu wanda a hili ka gani za ka riya cewa haka ne aikin banza suka yi kuma amma hakika abin ba haka bane ba amma shi mai gani da ya gani kurin ya zata wancan bangaren mara kyau a takaice dai zato wanda ake kama bawa da shi zaton da za ka yi hukunci ka yanke hukunci akan abu abinda baka tabbatar ba madan ka sa kariya maka ka bari zai zama illa gare ka wani abu abu da nake baka mallaka shi makon yace zato shi muhi kariya magana eh wannan ma ruwaya wannan ruwaya ita ma bukhari ya kata kai ma muslim وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف العذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخاري ده مسلم suka zo da wannan ruwa Abu Sa'id al-Khudri ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal julus ala turqat kamar kace ina muku kashi ina muku hani da zama akan hanya fada akan hanya annabi ce na kuka sabai ina muku kashe da zaman wada kan hanya qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malana kuntu mu majalisar na tahaddasu fiha ya sai babu inda za mu je nan ne wurin zama na muke da muna hira mutum wanda malaika ba ne a tattaunawa muna ɗan tattaunawa ne wurin hirin ne nan an san cewa ba wai sun ce bane ma'ana sun kiyaye mun yi akwai darura ta rayuwa da take ka bukatar zama a wuri guda a tattauna kuma ba su da wani wuri an ba wannan wurin ba na kan hanya don ba gidan wani bane ba ke dole an wuta kowa suka kawo wannan darura ta majalisunsu a nan ne wurin wani iya karantar da kai wanda yake wa magana wani majalisi ne sananne a wurin kuri ne sananne nan suke zama suna taruwa suna hira suka ce gaskiya ba su da wurin zama an bana sai ya ce fa'amma kuma imanin sababewa su ce mun biya hemin inda shi na ta baiwa su ce inda na hannu ne kun karar da ce hemin ba haka ba ne ba wani musamman abin sahabbai ta ne da akwai shaida kansu haka sai ce fa'amma idan abaitun to tun da kun ki ma'ana sai kun zamana idan da wurin zaman naku ga sharadin fa'atu tariqa haqqahu ku ba hanya haƙƙinta ku ba hanya haƙƙinta na zama a kanta qalu wa ma haqqahu ya rasulullah me haƙƙin hanya yace gaddul basar riye ido mana ku kauce ma kalle-kallen abin da yake haramu ne gare ku rihe ido game da kallon haramu wa kaffin ada ku kaya mai cutarwa kaga dana akwai wata ta huce ta yi kaza ana kallonta har ta ɓace da sauransu da maganar wani ya huce a ɗauko wani dosan shi tsoho ta nan wani man babu nashi a ɗauko na kakan shi ko na baban shi haka mutane da aka ce akwai majalisi akwai daba za iya yawa bai dusai wanda za a bincika a kan magana shi ya dauko na wannan shi ko na babanka ko na kakanka ko in gidan kuma ya da ce in kai fami ka zane an kai bakan baban da ka fashe ba adar adar kenan kenan ku kame cutarwa an ta cuta kenan shiga haƙƙin mutane shiga mutuncin mutane da duk nau'i ne na cutarwa ƙwararru salam kuma kada hukunci kulawa an musallama kuma da salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullah ta an san shi asali ba ta sallama don wanda yake zaune shi ake masallama mai hucewa kuma zauwa shi da masallama kin da abin da auki na hira aka yi sallama kuma da sallama wala amana bil ma'ruf kuma zamanto wurin fada taku kuna kulawa da umarni da abin kwarai an kun gani ku yi umarni na yi ku tsakanin ku yi da zaman to dai kenan akwai aikin alkhairi a wadar ko umarni da kyakkyawa kuma wannan yau an munkar da hana abin da yake bashi da kyau ko ku shike da ba ruwan kurin hira ake kurin ta duniya aya ƙara shaki aya ko ku ci mutuncin wannan ko ku yi da wannan kuma yana san da yadda mafi yawan wada take wannan yana karantar da mu duk da cewa sahabbai mun san suke biyayya ga wani irin dokoki kada kan wannan kenan idan ba an samu wannan ba a fada ta kan hanya kin ta zama to hadari ko matsala sharadin halarta zaman fada kare waɗannan haƙoƙi da aka jero haƙƙi a guda biyar da aka jera a nan rihe ido rashin kallon haramu da kamewa game da cutarwa da mai da sallama da umarni da kyakkyawa hannu ga mummuna wannan su ne sharaɗin da 'yan kasan ka cika to ka zamna a kan hada ko ta kan hanya ce in ka san baka cika ba kenan kakka zamana zaman ka zama to kenan hadari gare ka wannan shine abin da yake kashe na zaman fada akan hanya rawa abin da ya sa bane a hibi hadarin yin haka to وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه معاوية رضي الله عنه كبال الأبار سوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي دون دا الله كينيه شد الخير يفقهه في الدين زي باشي فإنت أتكن الدين naka ci fiqihu madan lokaci kullum fiqihu kullum ilimin arwala da sallar azumi aka ci fiqihu kullum fahimta kenan fahimtar addini idan aka yi wani lafazi ko wata aya ko wani hadisi kan wata mas'ala yana gane abin da yake cikin wannan abin da aka wuce shi ta wata ruwa na wasu rasu ke cewa rubba hamil fiqhin lamanu afaqahu min da yawa mutum zai ɗauki wani ilimi wani abu na ilimi na fahimta ya kai ta wajen wanda ya shi fahimta za ka ɗauki hadisi ya kai ta ilimin tunan nabi ya kwaitarwa ne a kan cewa kiyaye isar da masami amini ma'ana wanda ji wasan ilimin hadisi ba lau kama sami abu a sanar waye wanda ya shi magana daga waje na ya isar da ita kamar yadda ya ji ta nan yadda ka yi magana ka kai ta yadda ka ji ta iyawa a gabanka za a yi magana a gabanka aka yi ta kayi ji ta ka hardace ta ma za ka kai ma wani wanda shi yi ka fahimtar wani abu a cikin wannan magana ta kayi ji amma ba ka fahimta ba wanda yake na irin da wani ya fahimta akan samu annabi ya magana a wuri guda amma kuma ya zamanto nan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kusan ƙarshen rayuwa yake cewa bawa Allah ya ba bawa zaɓi a kan zaɓar abinda imanan imma abinda yake mana ba shi zaɓi zaɓa sai bawa zai zaɓa abinda yake wajen Allah ya zaɓa kenan kusanta zuwa ga Allah da ya taƙaitar abubakar sadiq ya samu damuwa kan wannan magana ya gano annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ajalin shi ya kusa su suna na da maganar addini ya cika a wurin sadiq shitir ya yi fahimtar cewa annabi ne zai koma ga allah kawai kuka suka a ai duk idan ka ga abana maganar cewa abu ya cika to akwai rabuwa kenan da maganar ibn abbas da sauran sahabbai wanda manya ne shi yaro ne karami wanda kahin nan suna maganganu ne akan ya aka yi umar bin khattab a fara shi yana kusanto da abdullahi bin abbas duk da cewa muna da iya kaman shi kuma suka yi shi masular umar kamar iya bambanci iya kawo wannan yaran kusan shi umar ya fahimci damuwarsu to yake so ya kwatanta musu matsayin yaran da ka ce a hausa aka sha yaro da gari a wakokin ta yamma yaro ne amma yana da hankali don annabi ne a da allama alimin kawai wakil fiddin Allah annabi ya ma abin a masa addu'a Allah ya ba shi sanin tawili fasara kuma da fahimta cikin addini kuma yaron haka iya da wannan fahimta sai yasa da aka zo tara an zo an taru da manyan da ƙanana sai yake ta saba zan tambaye ku me surotar surotar nasa da zarar surotar fata me take fasara mana wannan surotar nasar ɗan hudu ya zo nasara ta zo hudu ya zo wadda ta sake dukkan fitin da wajen kuma ta shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a sabi da hamdu ka saka filin nukan tawaba ko wannan ayin da sura da take karantarwa wasu ce tana karantar da abu da ya zo ta aikata ta aikata suka ta kwata ka fasa da jini manyan sai sai juyo wajen Abdullah bin Abbas yace kai yaro wannan sura da take karantar da al'umma yace wannan sura tana karantar da cewa ajalin manzo Allah ya kusa ya ce haka sun yi manufanci wannan sura irin jaya da ganin wannan sura tana ba annabi labari lokaci ya kusa kuma kuma haka ya rubuta ta gare kina ta kai ce fahimta wani abu daban fahimtar abu za ka gane in ka ji abu ka kai shi yadda ka ji shi iya ka kai ma wanda ya yi ka fahimtar abin kai ka kana gana ba amma ba kwari ba kwari ya kai amma kai kai mai da yadda ka ji to iya gano na abu da yawa da kai ba gano ba Allah ya ba bayi fahimta daban-daban sai nan da yake nan alkhairi ne fahimtar addini a baka kuma kamar da yawa za a ce kaza wani a fiƙihu ce idan su kamar fiƙihu daban hadisi daban su malamai gabatan suka ce fiƙihu suna nihin kurin fa'ilta amma a cikin ana ta ya ka ce mita ita da taufiki mutum duke saboda littafai ne wanda abin da aka fahimta a ayoyi ko a hadisai don a ciki ake a haka tun misali arwalla ga kaza ga matsayinta ta yi ba ta yi ba farilla sunna mustahabi ko an masallace ma azumi ne ma zakani ai ta abin da aka fahimta ne a nasoshi sai aka maka littafi baban kaza baban kaza baban kaza kuma da ga baban kaza iya so abin da ya fahimta ne a wasu ayoyi ko sa disai shi ne yake maka wannan baban ya ga maka matsayin kaza duk da sauran mazahi kaga balle irin hanabila ko shafi'iya an aka baban arwallah za a yi baban misali baban arwallah lokacin ma magana babu za a yi na biya na ruwa ne babu ne na yin arwallai da sallah ne duk suka masala misali a ce misali a ce misali yin bismillah wajen arwallah sai ya kama kawacin ruwaya ta magana yin bismillah a cikin arwallah amma cewa lawo zuwa da malamus kursumallah babu arwallah da wanda bai amince sunan Allah ba zauna ruwa ya malamai sun kai da kawo da ruwa tana tabbacin gaske kurin mutum da gangan kai bar basimin da a cikin abu da gaske magana to wannan sai suka maka wannan ruwaya ta da ya ce yin arwal basimin da arwala musu ta habi ne sai ga maka wannan ruwaya wani ya kata a wajen wajibi ma da ya ce ma kokura baki shi ma wajibi ne sai ya kawo maka ruwaya nan zama ya kace kaza kaza ya kawo eh ta shaka ruwa to wannan nasoshin su iya kawo duk suka kawo magana sai suka maka wani hadisi da shiga haka sai suka maza wurin mu mahiyawa sa malikiya ɗan baya an ka diba madawana ko ta ɗauki mota da imam malik za ka duk babu da ya da mota imam malik kan da mota duk babu da ya kamka da sai imam rufu'i imam kufi imam kudu da abin da ya ce ma kaza ne imam malik ne maka baban kaza sai ya nemi wasu dalilai magabata imma hadisi imma wata aya imma magana to ko akan akan jin baban kaza kaza da kaza kaza ga matsayin shi dan kaza ya baka da kaza ga kenan abin da ya fahimta ne a wajen wadannan nasoshi yake maka wannan baban ya kai bai da kam yace mata mu al'amur indana mu a wajen mu hukunci kaza kaza ne kaga nan fiqhun da yake kan wannan sun da ga maka to daga bayan da zama to malikiya sai a zo a yi littahi babban littahi babu aya ba ma disin abinda aka faɗin tone a can kurin malamin shi ya sha ilimi ya ƙoshi kudin zai zama da buga littahi kan hukumci kaza bai kama ka aya bai kama ka disin shi fa'idar da yake a nan to nan matsala wasu ma har ainihin sama za a shirya baitoci ma baiti za a yi waka ta yi ba babu dubu su maka kurin waka ce kurin kaga wannan hewan da yake ba kowa ba zai iya sana a kan gaskiya wannan kuma ya sa mutane sai suka kasa domin a nan matsalar da karaba su wannan malamai ne sun sha kone sun sha hadisa an sha aya an sha asar na magabata to kai in ka zo yanzu baka iya sanin da aka ce kaza mai matsayin shi iyawa hadisi ma bai zanta ba iyawa ya zanta iya magana ta bi ce iya ta annabi ce ka ba gani sai a ta rigima da wanda ya karanta hadisi kadai da wanda bai karanta ba shi wannan kurin an ce mai kaza ne kurin bai san mai za a ce kaza ne ba a wannan da tawon kuma a nan shi sai aka gama magana da ta annabin da ta sahabbai da ta tabiya kai da ta matabi tabi'ina a nan abu ne a wuri guda ta gaskiya sai ma abu ne sai malamai suka iya sanin abin gaskiya da ke karamin ɗalibi ya shiga da zai mai wahala ganewa to amma a takaice dai muna magana fikihu abin da suka fahimta ne a wasu nasoshi za ka ga koda akwai yadda za a zo a yi babi a ka hadisa ma akwai yadda ya zamanto nasi ne zahiri a nasin da ya kawo akwai ba nasi mai zahiri ba istinbadi ne suka zata sai da sai da bukari kamar da ya bukari ya bada kaza a hadisin ba wani magana amma wanda suke wuce imam bukhari kan wannan matsala a kai da wani abu ya yi gano ko da dan akwai wani wuri ma su masu yin kari sai imam bukhari da kamata ka nuna baka kaza dan kaza kaza ne amma shi imam bukhari wannan babu da yayi ne dalilin abin da yake hadisin ko da zai ba haka ba da yamma zai ba da malami ma to ga anan ne ba muwafaka tsakanin nasin da wannan babu amma shi anan yayi wata fahimta kan wannan hadisi ne kawo albumin da ya ko fikihu fahimta ko kuma su fahimta da gauga mutum ya gano a kofin da ke gajeren fahimta ko mai dogon fahimta a takaice ne kenan wannan shi ne allah ba mu fahimta da addini za ce ce magana mu fahimta wanda allah ke son shi da alkhairi sai ba shi fahimta cikin addinin allah in kasa kenan ta samu kenan mawafaka samun yin da ya kenan wannan ruwa bukhari musulun sun kama وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق أبو الدرداء كبار اللابان شيء ومن زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي ما من شيء في الميزان باب وانا أبو أكان وجن أو نبو بك يا معنى أو نأويك باي أثقل من حسن باب وانا أيكي مهي يوني من رجاء دماؤني أبو بك يا معنى كمر kyawun hali hali na gari mutum mai hali na gari hali abin yabo shi ne hali na ɗabi'a ta kwarai a farajar abu dawo kuma matar muzi kuma hadisun da bata ce wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al haya'u min al iman muttafaqun alayhi wannan ya ce kumiya tana daga cikin imani wani abu ne sananne wanda mutum mai kumiya mutumin kware mutumin kirki yana da kumiya balle a gashi kan aiki wanda bai dace ba ko ya yi abin da bai dace ba mace nan kumiya da za ta hana ka abin zargi abin banza abin aibantawa kai zama tukumin kumiya ta hana ka abin da aka ce kai na kwarai ya kamata kai amma kai kunya kake ji a ce ka je kai kaza ko abun wannan abu da kware ne shari'a ta ne ma kai to nan kuma shirme ne nan gajiyawa ce lalace ne duk abin da na addini ana nema kai ci kai kuna kana jin kunya kaga akwai matsala kun san dan al'adun mu anan za a je a ce wai misali uwaye ne shi iya kunya ba baban shi hannu sai dai zai ware gurwa na a ganin yin ba da hannu tarbiyyar islamiyya kuma da yadda masana ke ba da labarin idan aka gamu da mutum da wani da musulmi guda biyu suka haru suka sallama suka gaisa ana zuba da wannan kurakure da yake hannun sunan ana musu da gawar kurakure da wata su ba kan babanka ta samu gawar allah ko ga ɗanka ta samu gawar allah na sada salama sun banta yake ya runguma mamu da aladunmu ya kai baka ruwa ta rashin kudanci haka ta ta rashin kudanci ma balle akwai da tijawa ɗaya baka ya ce kajiwa a ɗaya zamani wallahi ta zata ka kowa cika ba ta yara kana ba shi hannu san baiwa a ɗabi aladunmu yaro kurin tan ba na wanda ko a sallah yaro mai shiga su bai kusan babban kurin ba ba a yi yaro ne kuran ko da mai hankali ne wannan tukinin irin wani abu da shari'a ta ce a yi to ko da kana a jango a jango a mutum zo bana kumya shirme a nan kai kumya kai abin da yake daidai shari'a shi ne mai amfani da abin da yake shari'a ta ce a yi kada kumya ta hana ka to kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga ya ga wani cikin sahabbai kiyama wani faɗa kuma ka ta yawa kuma ka ta yawa ya kaya da daga dace annabi sai ce mizaki mai wannan abin kuma kuma zan cikin imani mizaki mai kake mada dawo kamar shi ka kai da layya zaka kai mada kan iya da kuma kuma ta yawa zaka zaka kuma ya tana da cikin imani kullum shi yasa ya kama ka ruwa ta gaba ta ibn mas'ud yace wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwah al-ula idza lam tastahi idza lam tastahi fasna ma shi'a ya ce yana daga cikin abin da mutane suka riska na magana annabi tun farko na cewa annabawa tun farkon zamani ko tun farkon wannan al'umma abu na farko da annabi karantar da mutane cewa zalam tastahi fasana ma shi an har ba ka da kunya kai abin da ka so nan wai ba ana cewa ba abin da dama kai kamar ka ce za ka ce wa mun ma shi tun Allah ne ma bai wata abin basir sai mun ma shi tun ko abin da dama Allah ya ce ko abin da dama sai ta Allah na ce tahdidi ne kama tsoratarwa ne ba a rasa kai bane ba ko da yake ka abin kina an mutum har ba shi da kuma tukun mazi kamar na sauƙon zama kazan shi kumya ce jigo jigo imani an kuma mutum ba shi kumya to kuma yana iya don ka ba shi kumya to kuma kama kame wani ba da komai zai iya wani ya daga cikin abu guda uku da annabi ya jero na cikin magana annabi ko annaba ta hukun zamani bayan an baka da kumya kai abin da ka so akwai na wata da min al-shimal da magana ta'zir fito ta'khir ta'khir suhur magana dora dama akan hagu da magana gaggauta wudan baki da zikirin suhur suna da cikin abu guda hudu wanda har yasa wannan kalma da aka cikin ruwaya abu kula ne guda uku suna daga cikin magana annabi ta farko da tun farkon karantarwa eh kawo an baka jin kumina ka aka ta abin da kaso sai ka wata da amana mana yadda min al-shimal mana da magana ya ka dora dama akan hagu da gaggauta buɗe baki da cikin sahur to sai malamin su ce wai wai sai a ce in baka jin kumiya ka aikata abin da ka so ka ɗora dama kan hagu ka ɗora dama kan hagu rashin kumiya ce Allah kuma malamin haka sukurin munan fasara ina tuni muna yara alhamdulillah muna yara ne kwarai amma akwai wani malami wanda iya da makaranta malami ne da akwai babana malamin shi ne iya karatu a wurin shi haka muna zamane sai aka kawo magana wannan ta kabatu sai ya kawo wannan magana ga ba magana to karshe ne abin da mun kai abin da zan ce to yanzu shi da ke shi baban nan da muke da shi da muke da abin shi yanzu a cikin nan in aka ce wannan shin kuma ya ce dole da maka abin ta gaban hadisi ta ajiyar ta haifar gaggauta buɗe baki da cikin rufin shi ma shugaba ce ya ya su kuma yana hankali su ya kawo inda ya ce wani abu abubuwa ko ce abubuwa na ko ke zama da kuma tsakata abin da kaso kuma da ɗora dama kan hagu da gaggauta buɗe baki da cikin su a kuka an jaro to kenan shi ma gaggauta buɗe baki da cikin shi ma da kusur kuma ce ya shuru ta gaskiya a diba ga to kenan abu uku ne annabi jiro abu uku ne kurin wannan ko ne ko ne zaman kanshi magana an magana kuma ka aika abin da kaso zaman kanta ke ɗora da maka hagu zaman kanta ke gaba da wani bakin jirgin zauru zaman kanta ke fasta ne duk da ana ga malaman kai gaba suka ta ina so mamman malar shukumiya na so kama a kawo shukumiya ta yara suke zama zarga ta ina so kure malami shugo abin ya hili gani ba bai zo kaga amma haka ci gaba haka ci gaba su wallahi haka ki suka ɗora da maka malamin da wani ajiyar ya ci kun ji wa an ce shukumiya ba kuma ya kai kabalin kirista gabar kirista kuma ce mun lokacin da malamin magabar kun ma gabar ce musamman gabar lokacin kuma haka zai amma a hadisi bai kawo a hadisi bai kawo kan malocin da bin malo da kawo malocin sai ki gabar ce a lokacin nan amma dai nasu da kawo ba su magana a takaice dai wannan iya karantar da mu muhimmancin kumya idan aka bude kumya ga mutum kenan komai zai iya kwar wannan ruwa ta Imam Bukhari وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفوك واستعذ بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفته عمل الشيطان أخرجه مسلم wannan ruwa ta musulun abinda take karantar da mu mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu qawi mu'mini mai kari mana mai kazar kazar shi ne mai kazar kazar khairun wa habbu ila Allah shi ne mahi alkhair kuma shi Allah ya hiso من المؤمن الضعيف دغ مؤمن يرغو سولوبيو سولوبيو كرم بكون شي دغ شكون akace gona ma da alankosa Bako ya ce a bare no
nan ana ya zama to mutum kullum mai katarkatar ne kuna sai yake gaya maka wa fi kullin khair kowanne duk da iya akwai imani iya ta da alkhairi amma za a nan yake magana khairun wa hab wanda ya yi a abu ne kowanne ya faɗa ne tare da shi amma ana guda biyun da mummuni mai kazar-kazar da rago dai ba su imani ne ba kuna imani ba amma Allah ya san wancan mai kazar-kazar ya yi alkhairi kuma Allah ya san shi akan wanda yake rago ne ta haka annabi sai ka sa ka hanya iya rasa alama ta kusurin billah ka zamanto kullum mai kwaɗan duk abin da zai amfane ka ka nema ka nema alkhairi a cikin rayuwa Allah shi alheri ya watsa alheri shi ka nema kunan kai ka zama to mai nema alheri kaga nan akwai zargin zaman banza baka baka kaza kunan shikenan kunan sai an baka kun baka kai baka neman kaza kaza kunan haka nan. akwai zargin haka nan. ka zama to da ta mai kudin neman alheri dai daga wata kowa ta alheri ka shiga ka nema shi ka misali na dalibai zai zama to mutum an jarabawa ya yi da zaman daya ko biyu bai samu ba shi ke zai kuma sai kuma su shan shayi da hada a wannan rabon hanyoyin arziki suna da yawa in ma ka tsara nema in ma ka sake branch kana da bandai kasi don wannan kurin ka ga ka shi ke nan kurin a ta yi misali wanda na san su mun raye da su masu irin wannan niyya duk tare maka taso daya birebe ya mace wahala aka buga aka buga sauran abokanmu a jisi ya sai musun kare sun san sun shiga jami'a shi birebe ya mai wahala kuma abokanmu da zamu taso shi kuma daya baka ne ya buga ya buga wallahi sai da ya wajen so hudu ka so biyar so biyar ya yi biyu na gwamnati ya uku dukkan jalibar amma ko na cikin su ko da ra'ayi shi daban shi da take wallahi sai na zama na bandijar ake da da take Allah yana na bandijar kuma ta kai ka san fere fere ta gaba ta wallahi na zama na bandijar kuma ta meniya sai na zama na zama na bandijar ko yana yi wallahi ba sa karshe wannan fere fere ne wala amma sai sai wata hanya daban ta ya kurkuru sanar ya shiga nan ya shiga nan yanzu ka da ayan ne muna cikin wani abu wallahi birni mai wala amma ta hanyar kun da ke nan bai bukun koma can wallahi ta wani hanyar iya bin iya bin gashin da zau kadir an ne ƙololuwa ne ta wutar diplom ya kai shi ta ga miya ce shi ma wancan bakin hadisan bakin kuma ya je ƙare diplom a ce ta sikiro da ƙare muna mana niyya mutum ya zama tun mai niyya kakka tsari in nan biyu ba ya ka koma can a takaice dai mutum zama rago gurin nan bai baka kaka kun ka zanna kan shi kenan to shi annabi yake cewa ka zaman to mai kwadan da abin da amana ka kabar shi shiga kuma a lokaci guda wasta'in billah daga neman taimakon Allah da abin za ka neman taimakon Allah Allah kama maka kai kai naka kuma sa ta hannun Allah daga neman agajin Allah taimakon Allah wala ta'ajjaz kakka sare kakka sare shi ke na kare kan inda ka kare a halaka ya ce wa ina sabaka shehu in kana cikin neman alkhairi ya ka sami cikas shi magana kana neman alkhairi ya ka sami cikas ya ce fala ta ƙullau an ne fa'altu kaza kana kaza wa kaza ya an buga ne ko an yi dokan ko ka shi ko na daban ka ci ai inda kaɗan ɗan koyon kaza da na samu ko kaɗan rai da ya mu ƙara mun ɗan koyon kaza da na kaza kaza a a biyar da yanzu kullum an ce shi mai imani kana ƙoƙarin yin abin da Allah ɗora mana wajibin ka baki iya haka sai ka bar mana rama shi ka goce in ji kaza in ji kaza in goce abu ya zo ina kwana kwana duk inda amma lokacin da abu ya kasance kwaram to a nan kun ba magana da ne kaza ai da na ɗan goce ko na jagurki ko inda haka ana bugan ba a wannan an ƙare kuna abin da ya zo ya zo baka iya kawar shi kauce shi kullum na kana nan kayan abin zo zaka baka ji baka kaucewa ce zaka yi zaka yi zaka yi duk baka ji baka zaka zuba ta lokacin abin zo duk abin da ya zo kanu kaka ce ai inda ne kaza kaza ne kanu da wani matsala ce yace in wani abu ya same ka kaka ce ai inda ne kaza da kaza zai wakana kenan wata abin da kenan bai yi ba kun ga imani ga kuma kadara ta Allah kin Allah ya riga ya kaddara wani abu kaza sai ya wakana to me zaka ce da kai kaza yin kaza shi kaza ko kadara ta Allah mace a lokaci ku za ce walakin abinda abinda zaka yi qul qaddara Allah masha Allah fa eh haka Allah ya kaddara wannan kaddara haka Allah ya kaddara kuma abinda Allah ya so shine abinda ya so da Allah abinda Allah so ne wakana shikenan amma kuma ni zan ci gaba kuma da neman allah da ya karkar kaza kuma ka ci gaba da neman nan kenan ka samu cikas ka hasa shi kenan a wannan da ya zo cikas ta zo maka ta hana ka sake hanya ko neman abu da ba magana kenan ya ce fa'in da lafa domin kalmar cewa inda aka yi kaza tabbata wa amala shi tana buɗe ma ko shi ɗan za ka ba shi ɗan damar shigowa kanka a karka kawo dane kaza kurin na yi nawa haka allah ka dara kurin قدر الله وما شاء الله فعل Allah kadara abinda Allah so shi wa kana kuma bai hana kuma kuma wannan ji annabi ce wannan abin kakka tola tola kakka samu shi kakka wata wala ta ajab kace shi kenan kawo zama kawo sanama yayin shi kenan kawo a saki dama sabon damara kuma ka saki sabon damara sabuwa imma anan imma a wani daban bakon labarin a watannin na wannan da kudin duniya brigade ya ce masu kudin duniya wanda jami'a barin jami'a barin bangaren da bari ya komo barin ci gaba da yanke suke shi bai iyawa a inda yake mana da bangare na bangaren bangaren abin kwamfuta ta a san in program an san dai abin da ya fito da bangaren kashin wa duniya zan fito shararre na yawan yawan balle harkar harkar lafadan wa da yawa ko wani misali iya wata mace ce ta bai tauri ko tana samun baka misali ko mai baiwa zargo ya buga ta gani tukun kullum bata gane mata sani bata gane mata an buga an buga shi ke yanzu zauna kun tafiye mata ba ya zauna rayuwa mata ce bai gane yawa shi ce bai gane kullum kullum shi bata gane amma yawa wani abu da bai gane ko a hannu sana hannu wani abu da dabara ko na bangaren ilimi ya ilimi na abu da ba to da yawa ya rasu kila da cewa wallahi da yawa wata master ce ɗaya ko biyu ta mai tauri ta na shi samun examen ta na shi samun balle mu wannan san sama jiran ta tsarin wannan a sama jiran nan sai kawo matsala wannan a sama jannatu kenan abu da yake gamuwa da baka wannan shahada ke duk ilimin ga bangare guda baka baka samu shahada ko bakwai guda bai dan abu da ka sani to ma an a ce a za a wayar bangare da ka sani ka ware ka kula sai shi sai ka zama na ba duniya a wani abin da ka sani ta ma ya kawo maka abu da yawa ya ka gama su kuma haka ba ko nan ya ka zo ka shayi wannan ruwa ce imam muslim وعن عياد بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد أخرج مسلم عياد بن حمار كي شارك عنك شامدان صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله تعالى أوحى إلي ألا يامن وحي in gaya mu an tawada'u ku kaskantar da kai sannan kakkai girman kai hatta la yabghi ahadun ala al-kadda shishigi zalunci kan wani wala fakhara ahadun ala al-kan wani al-fakhari akan wani daga shi yayi wani kuma me kaka sa akan ka kai kai wani wannan iya cin abin da kai mu ayi kenan ana wannan jan hankali mutum ya bar jiji da kai ko alfahari da mutu وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أبو الدرداء كيتي ومن زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي وأن صلى الله عليه وسلم ياتي من رد عن عرض أخيه بالغيب duk wanda ya kare mutuncin ɗan uwan shi a fake a gaibu ma'ana kana zaune wani iya bata wani iya cin mutuncin shi iya bata matsayin shi alhali ba haka ba iya da cin mutuncin shi sai ka ce kaiwa ne wani abin na gaskiya ba haka ba bai dace ba ka bata sunan mutane haka da koran bai dace ba kamar faɗa ka hana ci gaba akan zub da mutuncin wani ko mutumin bayanan aka yi magana kai kana nan ka hana wannan mai cin mutuncin ka kare mutuncin wannan bayanan yin haka sai kuma Allah zai kare ma fuska ka wuta gobe kiyama sakamakon kare mutuncin nan wanka wannan hadisin tabbatacce hadisin hasan sai wannan fatarwa ta Ahmad hadisin Asma bint bint Yazid irin wannan magana da ta Abu Darda ta da wanda ya kare mutuncin kan wanshi a lokacin da bai nan Allah zai kare mawuta akan fuska wa ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allah 'abdan bi 'afwin illa 'izza wa ma tawada ahadun lillah illa rafa'ahu Allah ta'ala akhrajahu muslim abu rage mara labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma na ka sadakatun bimani sadaka ba ta taɓa rage dukiya ba don ya sadaka ce ya kare sadaka ba ta rage dukiya da ta ƙara rawa ma albarka su da mun san da nasu ƙura'in da sunna annabi ya hana mu ba da na gaba ɗaya amma ɗoka a cikin dukiya kusa min amalin an fi kuma mara tsanaku daga ciki Allah ke ce a ɗauka haka ba da ba kenan sadaka ba ta taɓa raguwa ba dalilin sadaka dukiya ba ta taɓa raguwa dalilin sadaka ba kuma ya ce wa ma za da Allah ta abudin bi afin illa isa Allah ma'ana Allah ba zai bai ƙara ma bawa mana dalilin rango in dai kada rangwame dalilin rangomi Allah zai ƙara maka buwaya Allah ba zai ƙara ma bawa wani abu dalilin rangomi da yake yi illa ya ƙara maka ɗaukaka ba kasance ba mana amma abin da bai dace ba amma kana iya rama kana iya kaza kai ya yi ya ka kau da kai to wannan kau da kai ba ta kayan kan zuru mutuncin ka mutuncin ya zubewa a wannan hakurin da kai ya yi ya da kai ba ta zuna mutunci Allah zai ƙara maka daraja Allah zai baka ɗaukaka kan wancan masu maka abu kaga mu abin a Allah zai ƙara ganin zai ma bai ƙari ba zai ƙara ba da wani abu dalilin ya fi yadda yake ba zai ƙara shi da wani abu illa ya ƙara masa izar buwaya kenan akan wancan mai maka zaluncin ko maka laifi ya ce haka wa mata wata ahadu lillah illa rafa'ul ba wanda zai kasanta da kai saboda Allah shi kuma Allah sai ɗauka shi a dole kan ta wanda yake haɗarin isa da ji da kai sauran haka zama to mai isa da ji da kai سي وعن عبد الله بن سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وسلوا وسلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أخرج الترمذي وصححه ونا أبن دكي وانا رواية abdullahi bin salam ya ce lokacin asalin ruwa ya ba labarta lokacin da manzana je madina sai da abdullahi bin salam iya daga cikin malamai na adal kitab wanda sanannu ne gogagge ne an mai shaida kan ilimin astaura ko ilimin zamucin na cikin cikin malamai hudawa iya cikin wanda suke kwararru wajen sanin ilimin sun ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam wani annabin da kake shi annabin Allah ne ya hijira da mutum zuwa Madina ya hijira ya zo Madina yace muna cikin jama'a farko da muka zo muka taro muka shigo shi suka zo su gani wanda iya cewa lokacin da na zo da na gan shi ma na san shi ne na karanta na san shi ne na karanta a kawo yace cikin da muka zo da muka taro wa'azin farko da annabi a madina wanda shi ne wa'azin farko ce da ya da muka taru wannan shi ne wa'azin farko da manzo Allah ya zo madina ayyuhan nas ya ayyuhan nas an taru kowa ya zo da yahudawa da musulmin da mace duk an taru yace wa'azin farko da wannan shi ya ayyuhan nas afshu salam ku yada salama na kawo abu ne wana wata al'umma ce wani sabon yanayi ne da rayuwa ce sabuwa yanayin zama daula islamiyya garin musulunci a yada salama abinda har kamta ya zauta kenan kullum assalamu alaikum ya da sallama cikin al'umma cikin gari afshu salam ku yada sallama kin arka yau sallama yace wasilul arham ku sadar da zumunta silul arham mana sadar da zumunci a kula da zumunci dangi dangantaka yan uwantaka sadar da zumunta wa at'imu ta'am a ciyar da abinci sadaka kadama sadaka kenan a ciyar da abinci wa sallu bil layli wan nas niyam ku yi sallah cikin dare mutane na barci ma'ana muhimmancin qiyamul layl ya karantar da su tashi cikin dare ana barci ka tashi ka yi sallah wanda an san fadala ta tashi cikin dare da mahimmancin sallah cikin dare inda Allah ke yaban bawa wanda zai tashi cikin dare ya bar shimfiɗa mai tamshi mai daɗi barci ya nisa ya tashi ya bar wannan wuri Allah ta bada ce gabawa na bada mala'iku gabawa na nan ya bar matalan shi ya bar matan shi ya zo don bauta ta kwarai akwai fadala ta yin hakan to wannan iyacin abin da zaka ne ya karantar da al'ummar madina farkon zuwa daga nan kwarai akwai halayya na muhimmancin sallama cikin al'ummar sallama da sadar da zumunta da ciyar da abinci da sallah cikin dare yace ku yi hakan sadar da ya da sallama sadar da zumunta ciyar da abinci sallah cikin dare yana barci tadkhulu sunnatu bi salam za ku shiga aljanna cikin amincin Allah Allah sam aljanna wa an tamim ad-dari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-din an-nasiha idis uku الدين النسيئة الدين النسيئة قلنا لمن هي يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته أخرج مسلم kaga mu ce tamimu da shi sai mu ce sai mu ce mu ce tamimu mu ce tanimu tamimu ne bugu mu ce tanimu kamar wani babban sakin da magaran ko tanimu kaga shi take tanimu tanimu magata san zaka san tanimu ko take tanimu a wace tanimu ne shi kuma tamimu ne tamimu tamimu ba tanimu bane ba kenan wa an tamimu dari sunan sahabi ne wanda da asali malami ne sananne cikin malaman ahlul kitab bangaren nasaru shi ba bai hude bane ba nasara ne malami ne ba nasari wanda shi ne a yi wanda aka ce ya yi ji allah bada mai dajjal a cikin wani ruwa suna tahiya cikin wani babban jirgi jirgi ya samu haɗari suka hayo kwale-kwalo na neman tsira zuwa gaba a cikin teku ne ba su yi kwana kwanaki cikin teku kullum ga su a wajen wata gaba wani tsibiri dan nan kwale-kwalen su yake su ce suna shiga su suka wata dabba ce gashi duka ba a ganin muska dabba ce amma ko ina gashi a rini kuma ta masa magana magana ta mutum ta ce ku je gaba akwai mai neman labarin ku je gaba ku je gaba su aya nan suka shiga ɗakin suka iske wani mutum a ɗarme ƙato mai jiki a ɗarme ya ce daga ina kuke yake musu tambaya sun tabki kaza iya nan yanzu kaza iya wakana aya ko annabi duka yake musu tambaya a nan yake ce musu lokaci ya kusa ni ne da musu dajjal ni ne dajjal Allah ya gwada musu shi kuma a cikin duniya a wani kuma shi ba wanda gaji kuma shi amma ya gan shi da idan shi kuma ce ni ne masu dajjal ya ce ina ga lokaci ya kusa ina jiran umarni mu ta kuran amma za ka yi laifi wannan ruwa ma mutu abu wata wata cikin samsun wata cikin samsun fata bin tsakai suke cewa wata ran kurin sai annabi ya kira a taru a taru a masallaci annabi ya shaina a za ka taru sai annabi kira tamim dare shi asalin da jami'in sun tsakai da shi wace su samu hujja ce wannan annabin shi ne annabin ƙasar zamani a na yi mai bayani ya gane shi ne to shi wanda ana can samu labari ya gane akwai wannan annabin Allah ne a shi tamin dare ya zo madina ya musulunta annabi ya kira taro aka zo aka taro ya ce ba ku labarin abin da ya gani don kisa ta doguwa cikin sai musulun ya kara bayanin annabi ya ce wani labarin na shi gaskiya ne annabi ya tabbatar labarin da ya bada tamin dare ba iya cikin musulunta na baba kuma daga ba an ce shi ne fara kawo hikimar sa hutula a masallacin madina ta ba na da cikin dugo da duwa ke ci da duwa suke ci kurin ba wani hutula na biyar rayu ba wani hutula a masallaci kurin cikin duwa ke a ba da wadda ba haka ba duniya kurin duwa ne kaga da bukatar bai dace ba tun da wani abu ne mu'amala da ya ce wa sarakar ta ba bai cikin wani abu na ibada amma ba da ba kuna cikin duwa su kurin babu wani tafi babu wani abu kurin haka suka cin gasa sallarsu shi har ka hikima a sa a tuzan sallaci don mu dare cikin dare shi almuhimmi dai ana abin da yake cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce addini nasiha ne sai da su uku sai muka ce liman hiya rasulullah wannan nasiha waye za mu nasiha yace nasiha lillahi wa likitabihi wa li rasulihi nasiha ga Allah ga littafin Allah ga manzon Allah aka ce mai nasiha a hausa ne da zaka galgadi ne an san nasiha ga littafin ga Allah kenan imanin cikeke da Allah da mala'ikun shi da tattawai da Allah ya tona mace imani wani da alaka da imani da Allah shi ne imani da Allah imani da tawon Allah kenan imani da su aiki da abin da ke suka idan labarin su littafin aiki kuma mana da Qur'ani kenan shi mana littafin Allah aiki kenan da shi mana Qur'ani kenan kuma manzon Allah sai mai da'a na abin da ya ce a yi na bari a bari wannan shi ne na takace da Qur'ani sai shugabannin musulmi kuma da su mabiya ya kubayi kenan su kuma masa nasiha kan aka ga abin da za a sa su hanya a sa su hanya don ma'ana ka'abar su su lalace su kuma kan hanya haka su ma gama garin mutane shi na wa ammatin ammatin amma mutane kama ta gama gari kenan nasiha musulunci za a ma kowa a takaice za a ma manya za a ma ƙanana illa kuma san hanyar nasiha kullum shi mai nasiha iya nema ne na amfanin wanda ke wani nasiha ba cin mutunci ba ne ba za ka batun ba kame musibacin ba nasiha ba wani musiba ce ba nasiha ba ka ce mutum mutunci cikin mutane a kame yadda kake neman amfanin shi abin amfanin shi kenan cikin an san hikima cikin maza cikin madadabi da sauransu da mutunci shi ne ma'ana abin da ke wannan ruwaya muhimmancin nasiha ga kowa ina ganin ya kamata mu tsaya Allah kai madarasa gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh